daren litinin ashirin da takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun cike a ƙarshen sura sura ta hamsin da shida in ka faro littafi daga sama a cikin wato jerin surorin alkur'ani mai girma za mu tashi sura ta hamsin da bakwai wato suratul hadid wanda wannan sura wato ta sami suna ne daga cikin aya cikin wannan sura mai albarka da Allah ya ce wa an jannal hadida fihi ba'sun shadid saboda haka alhadid kuma abin da yake nufi shine karfi karfi kusan ana cewa kalmar alhadid din ta zo ne sau biyu a alqur'ani ta farko a cikin suratul kafi da Allah ya ce atuni jubar alhadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fuku sannan ta biyu shine wa anzalna al-hadida fihi ba'thun lin-nas wannan sura kamar da muka ji a sura ce madaniya kusan majoritin malamai jumhurin malamai sun tafi akan cewa sura ce madaniya duk da cewa akwai malaman da suke cewa akwai ayoyi makkiya a ciki kusan ayoyi goma sha amma dai zancen da ya fi kwari shine sura ce madaniya har malamai suna cewa ba surar ma da aka yi zaɓani mai zafi a cikin surori da ake da su wajen kasancewar madaniya ko ko makiya irin suratul hadid sannan ita ce sura ta casa'in da biyar a tsarin saukar surori a tsarin sauka ba a jerin alkur'ani ba ita ce ta casa'in da biyar sannan ta sauka ne bayan suratul zalzala kafin suratul muhammad sannan tana da ayoyi guda ashirin da takwas a lissafin mutanen kufa da wasra sannan tana da ayoyi guda ashirin da tara a lissafin mutanen makka da madina da sham sannan babba abin da take koyarwa jigo shine tanadi lallai musulmi ya kamata ya zama nutsatsi mai tanadi a komai kada ya zama wato bai da tsari komai kawai a yadda aka yi da kai ya kamata musulmi su zamto suna da tsari to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da zamu ji sun Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نعم
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard duk abin da yake cikin sammai da kansai yana tasbihi ga Allah kaga ma aka kawo shi da wato siga ta umumi duk abin da ka sani da wanda baka sani ba yana wa Allah madaukakin sarki tasbihi ashe idan ba ka yi wa Allah tasbihi kanka kaiwa domin za ka sako riga inuwa kama da wa Allah duk abin da yake hatta kafirai komai nasu yana wa Allah tasbihi in su sun ki so da haka idan adam ya yi wa Allah tasbihi kanka yawa to shi da yake ma duk samawati duk abin da ke cikin sammai kuma ba wanda ya san me yake cikin sammai dai Allah wal ardi kasan ma da take ciki su ba baka san su ba ballan tara na sama ballan tara kuma tsakankanin sama da kasa din a cikin dakin ka wata halittar Allah za ta zo ta yaya ta ta kenge shi sai zuriya ta an auren ba kuma da a dakin ka baka sani ba ki saboda haka wayannan dabbobin ko halittun da suke cikin dakin ka Allah yana sanar da su kai da kake ka gina ta zai bilin aka biya ka kai kai komai baka sani ba to sai Allah ya ce duk suna wa Allah tasbih sai dai kai ba wanda ya san tasbihin sai Allah kamar yadda yake gaya mana cewa tasbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bi amrihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura a suratul isra Allah madaukakin sarki yace duk abin da ke cikin sammai ko kuma abubuwan da suke cikin sammai guda bakwai da kasai da abin da yake tsakanin su sammai guda bakwai da kasai bakwai suna yi wa Allah tasbihi haka abubuwan da suke cikin su ya Allah yace wa in min shay'in ay wa ma min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdi fa dai ne wa Allah tasbihi kuma yana godewa Allah kai da yanzu baka gode wa Allah ka tashi baka da koko ba amma korafi kake kuma lafiyar ka kalau shine hikimar da malamai suke yawan kawowa in kana korafin Allah ya hana ka komai to me yasa baka korafin kuma da aka rabar rashin lafiya ba ba za ka ba domin za ka je asibiti duk asibitin da ka je kowanne bangare yanzu sai ka gode wa Allah kowanne bangare in ka shiga bangaren emergency ko ka shiga bangaren asibitin wato zuciya sai ka gane cewa lallai kai dan gata ne in ka je bangaren abin da ya shafi ENT sai ka gane dan gata ne dai ko wani bangare kai kuma lafiya ka kalau to da Allah ya ga dama a wannan korafin da kake gashi baka da ko kobo kuma zai dora ma cutar maga yadda za ka yi eh baka da ko kobo kuma ya dora ma cutar saboda haka idan Allah ya baka lafiya bai baka komai ba to ya baka babban jari domin cikin hikimar Allah sai ga wani ya ba shi kuɗin kuma sai ya haɗa shi da wani ciwo wanda zai rika kula da wannan kuɗin ya rika kula da wannan ciwon da shi kai kuma bai baka ciwon ba kuma sai ya hana ka komai ka fi son wancan yanayi saboda haka wannan shine ko da yaushe duk abin da kaga Allah ya yi akwai hikima duk abin da kaga ya yi to shi ne yake cewa komai yana yin Allah tasbihi kuma ya gode wa Allah sai dai ku la tafqahuna tasbihahu ba kwa ganewa wannan shi yake nuna ma cewa lallai duk tsirrai da dabbobi da da wato da kwari shine wa Allah tasbihi amma kada wani akaran bane ya ce mana ga zikirin kaza domin Allah yake ba mai ganewa ce shi ko ba haka bane eh sai wani ya zo ya ce wannan zikirin kaza ne waye ga ba bayan ya ce ba mai ganewa komai yana mun yarda kaza tana zikiri amma ya aka ka sani tunda shi wanda ya faɗa tana yi din ya ce ba mai ganewa wata aya ce ta nuna kai kana fahimta irin wayan abubuwan su ne ilimin mukan da wasu ba sa son ji cewa aka yi zai ce da su ake a to dama shi qur'ani ai da mara gaskiya yake duk lokacin ya tabu na kullu sai hatin alayhi duk lokacin da mutum da bai da gaskiya in ka janyo aya zai ce kai alaji da kai zai yake yawa domin ya san mudu yake a cikin abu shi qur'ani ne za a fassara shi yadda yake to sai ya taba kowa da dai yaro da dai babban har me karatu haka qur'ani yake sai dan ba za ka yi daidai ba domin kai ma da kake biya ai ba masuri bane kai akwai abubuwan da kana yi sai ka ji kawai wato kanka kake wa'azi kafin ma ya je kan kowa saboda haka babu komai yana tasbihi kaza tana yi duk dabbobi suna yi amma ba wanda ya sani saboda akwai wanda sun yi rubuce rubuce wai wannan zikirin kaza ne wannan zikirin waye da duk ƙarya ce ma an zara lawa bi hannun sulta kuma har ana gwadawa sai a ce ma wannan zikirin kaza ne kuskure ne domin Allah ya ce la tafqahuna ba kwa gane tasbihin nan innahu kana haliman ghafura lalle Allah madaukakin sarki shi haliman mai jimirin ya fi karfin haƙuri ba domin abubuwan da ake wa Allah in Allah ba alim ba ne ayar da tuni an gama sai dai ka ji ana shirka ummatun kadi kalai la ba ka ta fata wala kun ba ka tafkin tuni an gama da wannan al'ummar wallahi domin duk wani laifi da ka sani kowane iri da an yi wa Allah a baya yanzu ana yi da yanzu na rantse da Allah har da ƙari duk wanda ka san Allah ya halakar da al'umma a kansa to yanzu ana yi ka ɗauko mutanen annabi nuhu ka duba bijirewar da cewa ba wa'azi bane yayi dai su digidi muji muke annabi ta haifu ba tawayin mudu ake ba to su zo su yi kofi yanzu su a iya ka sun su wajen su amma yanzu da aka wuce har biyar ci a bangaren abin da ya shafi wannan wallahi suka da yanzu sai an koya musu wane mutum saboda haka kowanne irin al'amari da kake ji kana gani an mutu duk wani laifi da ake wa Allah mu mun wuce wannan gurin to shi za yake haliman din wato mai jimiri mai kyala mutane shi abin da suke so yanan da ya ga dama kuma inna la alayhi lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflitu zai taima da lalaran da ya tashi rike ka ko ba wanda yake face ka yanzu banda hakurin Allah ka duba bai Allah baya so sai waye ran mutum daya ya fi kima a gurin ka fiye da Ka'aba ka duba Ka'aba yadda take da girma kowa buri yake je gurin nan juma'a kan kare mazanuban ta gaba daya amma yanzu wasu tsirarin mutane ne suke tsayawa a guri ɗaya su kashe mutum hamsin ɗari ɗari biyu kuma yana gani kuma ya ce baya so ko ba ka bane shi ne haliman gafura ɗin haliman gafura ɗin za ga mutum ya fito kuma wani lokacin har gagar yanzu ina kallon wannan turji ma'aikacin nan bella turji yana magana da ya zo ya ya kwato wani jiji kuma ya wai kamman kamman fa'ati wai wai ta za a ja wai kamman fa'ati wata irin aya ma ya ja kamman fa'atin galabarta haka ya rika taku aya yana wai shi yana so ya faɗa ba aikin Allah ma yake kana kashe jama'a haka Allah yake ayi to haliman gafura din ke mai dimiri ne zai kai da abu ya kyale ka kuma baya so to shine sannan tadbihi sura ta bude da fi'ili ma bi aka ce ita ce kalmar da da fi'ili ma bi da mudari da amri gaba ɗaya Allah ya bude Qur'ani da su na kalmar tadbihi domin ya ce sabbaha an riga an yi duk abin da yake cikin sammai da ƙasai sun yi wa Allah tasbihi shine sabba sai aka dawo fi ni mudari yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi duk wanda suke cikin sammai da ƙasai suna yi wa Allah tasbihi in kai baka yi suna nan wato present continuous tense ne ba suna kai kuma ba a ce sun gaba ba sannan aka samu fi'ili mudari amri kuma sabbi isma rabbikal a'la kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake madaukai to shi za ta bi idan mutum ya zama wato ya kama bakinsa sosai shi ma duk ran da kake wa Allah ina kan kaza sai sai sai baka domin kalma dai da ake so ka saba da ita za wa ko da an zo za a baka adadi wasu kuma da aka zo ba adadi ko aka kale ka subhanallah subhanallah shi kake yi kullum a sallah so a ce yayin da kake karka hararo girman Allah tsarki ya tabbata ga Allah abin da kake cewa subhanallah shine wato wato duk abin da yake na kasu Allah ya fi karfin sa abin da kake faɗa shi wannan kuma kirari ne subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim haka kai ta maimaita wannan subhanallah wa bihamdi an ce kai dari da sabi kai dari da yamma amma subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim kawai sai aka kare ka kai iyayenka kai iyayenka kuma ita ce kalmar da annabi yake kalimata ne خفيفتان على وعلى اللسان ثقيلتان في الميزان kalmomi guda biyu masu sauki wajen faɗa a harshe amma masu nauyi an aka dora su akan abun awo rana alkiyama sai annabi yake subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim saboda hakan kana su abun awon kai girma rana alkiyama to ka yawaita maimaita wannan kalma to shine wato yace wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi ai allazi qad qada lahu kulli shay wanda kowanne abu yake zuwa ya rusuna a gaban sa al-hakimu fi khalqihi wa amrihi wa shar'ihi sanan ne hikima ne wajen halitta biye da kaga Allah ya halitta mutum to da hikima idan ka kushe ka je neman aure ka kushe halitta wanda zaka aura to da Allah kai domin ba ta da iko a wannan abu da kai magana eh saboda haka idan ne kau kuje halitta ko ba ne ma aure wata wani to da Allah kake domin wannan halitta da ka gani ba shi da tasarrufi a kai shi yayi kansa Allah shi yayi shi ba shi yayi kansa haka ba ka zarge shi ne akan abin da ba yake ji ka kuje ta akan cewa ita baka ce ko shi baki ne to ka soki Allah ne domin ki bukatar Allah wa man ahsanu min Allah sibga Allah yake ni na rada shi a haka kuma waye fa Allah iya rini inji Allah ka kushe shi akan fari ne ji to da Allah kake domin shi ya rada shi a haka ka kushe shi akan tsaho ko rashin tsaho to da Allah kake ko kiba ko rashin kiba da Allah kake amma idan ka zo a ni ba na san ta me dalilin ka gaskiya ba ta iya magana ba wannan za ta iya gyara ba ne ji ba a kaza ba ki za a iya gyarawa domin ɗabi'a ce wannan karanta ba Allah ne ya fice ta da karanta ba abin da mutum zai iya canjawa ko ba ka da kunya misali duk wannan abubuwa ne da za ka iya dukan mutum a kan zai iya canjawa akwai a ita dabi'a kala biyu ce akwai nasarar akwai kuma wanda take wato ba iktisabi dabi'a inda iktisabi kamar da usaimi ne ke faɗa a makarimul akhlaq akwai wata dabi'a ce akwai kuma wanda a cikin ce yawa yau da gobe za ka mutum yana karatu da maroci ne ya canja ya dina ruwa ana koya an fahimta da kyau ko yawa yau da gobe mutum da bai faɗa ne shi yanzu sai ya gyara wata da jijiya da sai gayar wani malamin mu tana cewa tace mun ɗaliban mutu tace malamin su ai da ai faɗa ne da ni da kake gani na haka take wallahi tana magana akan wani kanin ta malamin mu tace ai yadda take yadda nake horo in an yi yara tuwa ne suka yi laifi tace baban mu ni yake hada da su tace wallahi har yanzu ka duba bayan malamin ku guri kaza saboda ni saboda ne sau da haka irin wayannan abubuwan yau ta ce amma yanzu ina ta ce ina kallo ana yi masu yi dariya to akwai akwai iktisadi akwai ɗabi'ai to shi sa Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wa huwa al-aziz Allah mabuwayi ne hakimin kuma al-hakim mai hikima mai dora abu inda ya dace sai yake lahu mulku samawati wal ard duk mulkin samai da kasai na Allah ne ka duba yadda ya kawo kalmar mun ja faɗa wannan kalmar cewa taqdimu ma aqu ta'khiru yufidu al-hasr gabatar da abin da ya kamata wato a a ajiye shi a ƙarshe yana nuna ma exception cewa ba wanda ya mallaki gosashin na Allah ba wanda ya mallaki wannan abu shi kadai yake banda da shi banda Allah domin za a iya cewa ma fi samawati wa ma fil ardi lahu to amma in wani ya zo a magana zai ƙara kwanjancin kuma zai sa wa wani wa wani amma yanzu da ya fara sa da hutun a farko ba wanda yake shigo ya kulle ka kamar idan ka rubuta latif ne ai ana kulle shigo yawa in ba kulle ba zai iya kara ba zero kuma a ce rubutun ka ne to shi ma an kulle cewa mallakar sama da ƙasa na Allah ne shi kadai kan ma wani ya zo ce hadde to sai Allah mara wajen garke ce yi wa yi shi ne kuma yake rayawa ويميت كما يجي كجو أي هو المالك المتصرف في خلقه هي ملكا كما يجي سرب على الجسد ويحيي ويميت هي يجي رايوا كما يجي كجو ويعطي من يشاء ما يشاء sanai ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama eh wanda ya ga dama abin da ya ga dama zai bai haka kana jin kana kai kake jan fasilat a ajin amma sai Allah ya hana ka kuɗi zai ba mai tantilat in ji ran da ta titi ba ka kasa yadda za ka yi za ka yi waya ke makama da ku kuke taimakon sa wajen ba da amsa ko wajen tutorial din za a ba ma ya gane wa sosai amma yanzu Allah ya ce kai ne mai kuɗin shi ya je rike ya bibi DYDX din sa ya zauna ne haka Allah ya ce kai ya baka DYDX shi kuma ya baki dala in kuma ya ga dama sai ya ma tajwidi ya haɗa ma DYDX din kuma ya baka dala haka yake yi wani malamin mu yana gaya mana yace wallahi wani malamin refrigerator da muka yi a makaranta yake cewa wallahi wanda ya ta class a ajin yace wallahi in suka shiga karuji suke waya yace saboda yanzu in ya ga dama baya tafi ma a Najeriya shine da kuɗin haka Allah yake yi al-malikul mutasarrif kenan ya mallaki abu kuma ya juya shi yadda ya ga dama ba wanda ya zai shi Allah wanda rane ba a sai ba wanda zai zai ce ma ai wani ya fi dacewa da kaza Allah a baki kaza shi Allah shi ke tsara abin sa dake dake wa yudi man wa yudi man yasha ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki kadirun mai iko ne akan komai ai ma ja a kana wa malamin ta alim ya duk abin da Allah ya ga damar wato ya ga damar shi yake kasancewa wanda bai ga dama ba kuma ba zai tabbata ba sai yake huwa al-awwal Allah shine al-awwal na farko bi nafsi farkon da ba shi da farko shine al-awwal wal akhir shine kuma na karshe bilan tihari karshen da ba ta da karshe da a cikin yanzu karatun mu na jiya ya nake faɗa cewa dan adam da zara an haife ka sai a haɗo ka da manuwar da cewa za ka shekara hamsin kawai da ka zo da wannan kana yi kwana ɗaya yau to sai a ce mai mutuwa a yi ta yi haka za a yi ta rage ka to da iya wannan ka ga farkon ka shine rana kaza aka haife ka ga date nan har a cikin rijista ka tayiwa rubuta to wannan kwanakin kuma su za a ta ɗiba kana ƙarewa sai a je makabarta a ga an rubuta ya mutu rana kaza ga watan kaza farko da ƙarshe kana da shi kana ta ba da abubuwa daban-daban saboda haka gashi nan Allah ya madaukakin sarki ya rubuta ma farko da ƙarshe inda ake ka san cewa ma ga iya ƙarshen ka wasu abubuwan da ka ɗebo na buri ba za ka yi su wallahi za ka yi ƙoƙari ka taƙaita to Allah shine al-awwal wal akhir sannan Allah al-zahir shine wanda yake a bayyane me yake nufi da wannan wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin komai da kake ji da gani akwai alama da take nuna Allah ɗaya ne komai akwai alamomin da suke nuna lalle Allah ɗaya ne shine al-zahir wanda yake a bayyane wal batin kuma wanda yake a boye a bayyane shi ne ayar da take nuna ba akwai Allah albatin kuma ba a ganin sa ba wanda ya ce ce ma ya ga Allah babu annabi Musa ma da yake ya ga Allah Allah yake lantara ni ba za ka taba gani na ba duk yadda kake tattaunawa da ni amma gani dai babu eh sai dai a kiyama wannan ma da yake wa hadhihi al-aya hiya al-masharu ilayha fi hadithi al-irbad bin Sariya wannan aya ita ce wanda aka yi nuni da ita a cikin hadisin Irbad ibn Sariya kuma Allah yana cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli laqad ja'aka alhaqqu min rabbik a surati Yunus in ka kasance kana kokonto dangane da abin da muka saukar gare ka ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin ka hakika gaskiya ta zo ma daga ubangijin shi sa wani da yawa Abdullahi da Abbas tambaya cewa wato akwai abubuwan da yake ji ba a zuciyarsa inda zai furta zai ce wallahi yana ganin zai iya kafurta irin tambayoyi wani iri da zuciya za ta rike ma sai Abdullahi da Abbas ya ce ai haka take kai karka damu yace yace ai wannan abun kamar da wani bai wuce ya tambaye su ba za wato ya ce to mai barawo zai gidan da ba komai yace ai barawo yana zuwa gidan da yake da akwai kaya ne yace mu muna da imani shi sa gidan yake bu shi sa zai tsema wa kuwa to shine yace da zarar ka ji wannan kace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin eh domin zuciya ta rika tambaye ka shi Allah waye shi shi kuma irin wannan tambayoyin to sai kace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine farko da kace shine abidin da koyi wa huwa bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne akan komai mala yake wa kadin salafat ibaratul mufassirin fassaroni na masu fassara malaman tafsiri sun saba fi hadhihi aya akan wannan aya wa aqwalihim da maganganun su ala nahum min bi zati ashara sun kawo maganganu kusan goma sha in ka koma cikin tafsirin sabari zabil masir na ibnu jawzi a tafsir da ulumul tanzil na malam wato ibnu tuzai al-maliki in ka koma ibnu kafir in ka koma aljami da akabil qur'an ne dukkan tafsiran da zaka duba kowanne akan wannan ayar zaka ga maganganu iri ko fatawar kari na imamu shaukani kowanne ka dauka kana zuwa kan wannan ayar kana da duba zaka ga kowa maganganu yake kawa masu yawa sahabi wani ya ce kaza malaman tafsiri wani ya ce kaza da yawa to sai yake cewa wa qala al-bukhari amma imam al-bukhari yace qala yahya imam yahya yace az-zahiru ala kulli shay'in ilman wal batinu ala kulli shay'in ilman eh saboda haka shi ne fasarar da imam yahya yayi az-zahiru wanda yake ala kulli shay'in ilman Allah ya rinjaye kowa akan kowa wajen ilimi yace wa qad warada bi zalika hadith yace kuma bayan wannan akwai hadisai to bari mu koma duk maganganun ma da malamai suka yi mu aje su mu koma ya annabi ya fassara ayat da kaza mu da Imam Ahmad yana da ruwaya daga Abu Huraira yace annabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yahu inda nauri annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana faɗa lokacin da ya zo kwanciya bacci yana cewa Allahumma rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim rabbuna wa rabb kulli shay' منزل منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالك الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين قو عنا الدين وأغننا من الفقر إمام مسلم يا رويته kaga annabi ya fassara ma huwal awwal wal akhir wal zahir amma dan bi hizil muslim ya kawo da a addu'o'in bacci wasu malamai sun kawo da addu'o'in da suka kasa bacci mutum ya kasa bacci zai biya wannan kana so da ka kwanta kawai baccin ya zo to sai ka riya in ka ga baccin ya ki zuwa to baka san ma'anar ba ba sai ka sha badiyan ba eh in ka ja wannan shikenan in ka karanta wannan shikenan mai annabi yake cewa Allahumma rabbal rabbus samawati sab'i ya Allah ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma rabbuna shine ubangijin mu wa rabbu kulli shay kuma ubangijin komai munzila tawrati wal injili wal furqan shi ya saukar da taura da injila da kuma al furqan shine qur'ani bi ay al fariqu bayna al haqqi wal batil fariqul habbi wan nawa Allah shi ya tsaga wato kwaya da kwallaye inna allaha khaliqul habbi wan nawa cikin suratul an'am la ilaha illa ba wanda yake tantance abota wa sai kai Allah a'udhu bika min sharri kulli shay Allah ina neman tsari a gurin ka da wato sharri dukkan wani abu anta aqidun bi nasiyati wanda kai kake rike da makarkwadar kansa ko da ba Allah da yake rike da shi anta al-awwal fa laysa qawlaka shay'un to ga annabi ya fassara yace Allah kai ne na farko kafin kai ba wani abu eh kar ba a ce Allah ya fara lokaci kaza amma kafin ta ai kaza ne sai ce falaita qablaka kai babu wani abu kafin kai wani shi za ke cewa Allah shi yana nan ne tun kafin kafin eh to saboda haka sai ya ce wa anta al-akhir falaita ba'daka shay'un kai ne kuma na ƙarshen da babu komai a bayan ka da za a ce bayan Allah madaukakin sarki to kuma yanzu za kamar yadda za a ce bayan gwamna wani za a ce lissa ba ba sai wani yanzu iyaye za su ta gaya ma tenuwa daban daban eh sarakuna ma haka duk wani ma'aikata kaje da raktocin su ma ita gaya ma har ka ga hotuna to Allah madaukakin sarki farko da ƙarshe ba kowa duk shi ne wa anta zahiru falaysa fawqaka kai kai ne mai rinjaye abin ni kake saman ka ba kowa ya Allah wa anta al-baqin falaysa dunaka kai sannan kuma kai ne wanda yake a boye ba wani abu da yake kuyan ma kuma sai yake ikbi annadain Allah ka biya mana bakin da ake bin shine malamin suka ce ana kawo ta addu'ar biyan bakin da ba ganganci kai ba kuma ganganci shine mutum ya ciyo baki da niyyar dawa ba zai biya ba ko kuma ya ciyo bakin da ya san bai da sau ai akwai bakin da kai ma ka san za ka iya biya amma wanda baka da su ba ba ganganci tsautsayi to sai ka roki Allah ya taimaka ma wajen biya zai taimake ka wa abina min al-faqri Allah ka wadatar da mu daga talauci rawahu muslim imam muslim ya rawaito to ai yana cewa yana cewa kana Abu Salih ya murna idza arada ahaduna an yana Abu Salih yana umartar mu dan dai mu niyyar ya baki an yabda ji ala jiki al-ayman yana cewa ku kwanta a kan tsakin ku na dama ثم يقول سنزيت اللهم رب السماوات السبع ورب الارض سيفي اتوا زوا كده to wannan shine huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah bada hujjan sarki masani ne akan komai to wannan ayar kun ganta da yadda take ce sai kuma ka samu wasu sun dauke su sun juya ta domin yan wahadatul wujudi da wannan ayar suke kafa hujja cewa komai Allah din nan ne wanda suke cewa komai Allah ne da wannan ayat ce wala wai huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin sai sai a komai ma Allah ne wannan kuma ta addini wannan aqidar an samo ta a gurin asalin da masu wannan aƙidar masu addinin hindu ne da girkawa masu giris wallahi aƙidun su ne su kuma yan wahadatul wujudi suka aro sai suka gwamutsa su suke kafa hujja da aya domin har ɗaya daga cikin sunna biyu hallaji ne ko ibnu arabi a cikin sunna manta wanne ne a cikin wannan nan yan tabargazar yana cewa wa man kalbu wal khinziru illa ilahuna eh wa man lahu illa rahibun fil kanisati yace ai kare ma da kake gani da alade ba komai bane su ba alloli ne haka yake shi ma Allah ba komai bane da kuke ji da gani har wani abu ne a wanda yake bauta cikin coci su ne yan wada tulobi isa malamai da suka zo suka ga irin maganganun su duk suka kafurta cewa in kai da komai Allah ne to ka zama kafir ai an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine ma'anar ayar ba ma'anar da wasu suke bata ba wani da tabai da yawa wanda za ga wanda suna kawo misalai na irin maganganun su kuma da tabar su duk akwai saboda haka ba daidai bane wannan maganar ta wada tulujud kafirci ne zalla Allah ya kiyaye to sai Allah ya kiyaye
والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش آمين يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير Allah yake huwa allazi shine dai wanda khalaqa samawati wal arda are ma bayanin al awwal wal akhir din yake shine wanda ya halitta sammai da kasai fi fi tabi ayyamin a kwanaki shida a turorin da muka ji a wannan suke bayani wato akan istiwa'in Allah ka al'aji turori ne guda bakwai dama wannan ita ce sura ta karshe in ka faro irge daga sama to shine Allah madaukakin sarki ce thumma tawa 'ala al-arsh sannan ya daidaita al-arsh istiwa'an yaliqu bihi daidaitan da ya dace da shi kamar da Imam Malik ya faɗa al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a yace shi istiwa'i abin zani ne kai biyar yadda Allah ya daidaita al-arsh yace majhul ba wanda ya sani yace wal imani bi wajibi imani da Allah ya daidaita al'aji wajibi ne domin shi ya faɗa shi ya fi kowa zanin kansa an fahimta da kyau ko sai yace na daidaita al'aji sai ka faɗi iya ka kai imani ka wuce yace wal imani bi wajibi imani da haka wajibi ne ji Imam Malik wani ne ya tambaya ana karatu bayan ya gama wannan ya ba shi amsa sai yace kuma a fitar da shi daga gurin a ɗauke shi ya fita akhrijuhu an yace ku mun waje ne domin su abin da suka saba a karatu kawai in an zo duk an ruwa haka ba da shigofin Allah duk inda aka faɗi zubar Allah ai ka faɗi iya abin da aka fassara to ba tare da an yi bayanin kafiya ba kai imani da haka kawai Allah ya ce yana ji kai dai yana ji kar ka hararo da irin jinka da nawani ba irin sa ba yana gani kawai to haka a mai ruwa haka ma da haka Imam Malik duk abin da ya shafi sifar Allah ku gudanar da su yadda suka zo ba a san biye bi sai ka kwalkwalo cewa to ya akai kaza ba a so imani kawai yake bukata to shine Allah madaukakin sarki yace ya alamu ma ya rubi fil ardi Allah ya san me yake shiga cikin kasa wanda yake shiga kasa yanzu ruwa ke dai to iyalitar da ta shiga kasa Allah ya san nawa kwarin da suke shiga kasa Allah ya san nawa shine wa ma yakhruju min hada abin da yake fitowa daga in aka yi ruwan sama kai baka mamaki yadda za ka gina wannan kwarin sun cika guri daga ina suke shine wa ma yakhruju min hada abin da yake fitowa daga kasa kai ta mamakin yadda ta fito eh har kwadi da ta ganin kwadi an yi ruwa an gama kawai sun yi yawa ko wasu kwari da baka taba gani irinsu ba ma to shi ne Allah yake ya sani wa ma ya'ruju biha wa ma yanzilu min as-sama'i da abinda yake sakkowa daga sama duk wanda yake san kace za a yi ruwa da yadda Allah kuma aka yi to baka san nita nawa bane sannan baka san gida nawa zai rusa ba a ungo kuma ba iya garin ba baka sani ba wannan ruwan zai ambali a ko ba zai ba sannan zai kashe shuka ko ba zai kashe ta ba duk baka sani ba in ya tafi ina zai ta duk wayannan tambayoyi su ne Allah madaukakin sarki yake jinginawa a cikin ruwa wa yunzilul gaisa da yake faɗa wa ma ya'ruju fi hada abin da yake hawa sama kuma kamar mala'iku da Allah yake ta'rujul mala'ikatu wa ruhu ko eh mala'iku suna hawa da mala'ika jibril da hawa sama al-mi'raj ai hawa sama ke to shine wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa sama wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku kun ji ko ba komai Allah bane Allah ya daidaita al-arshi amma duk inda za ku je Allah yana tare da ku wa huwa ma'akum yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuka kasance shine innani asma'u wa ara innani asma'u wa ara wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke duk inda za ku samu kanku ai raqibun alaikum yana mai kulawa da ku shahidun ala a'malikum yana bi alarce da ayyukan ku haifa antum duk inda kuke wa aina kuntum da inda kuka kasance min barin aw baharin a filin wato a dan dauri ko a kogi filailin aw naharin dare ko rana fil buyut a gidaje ne aw wato kafa ko a daji gaba ɗaya Allah yana sanadu wata da basarihi wa sam'i kuna karkarin jinsa karkashin jinsa da kuma ganinsa fa yasma'u kalamikum wa yara makanakum yana jin zancen ku kuma yana kallon inda kuke ya alamu sirrakum wa najwakum Allah ya san abin da kuke sirri da ganin da kuke yi kamar yadda ya fada a suratul hud ala innahum yasluna sudurahum liyastaqu minhu Allah yake ku saurara innahum su kafirai yasluna sudurahum suna karkatar da kirjin su liyastaqu minhu wa idan su kuyar wa Allah sai Allah yake ala ku saurara shine yastajuna fiyadun lokacin da suke lullubewa lulluba da tibabun su ya alamu ma yusiru na ma yu'linu ya ga abin da suke koyewa da wanda suke bayyanawa innahu alimun bi zati sudur karewa ba wai abin da suke rada ba abin da yake cikin zukatan su ma Allah ya zinde wanda za ka yi rada in baka ga ya bar ba bai san me za ka ce ba to kafin ka faɗa Allah ya san me za ka faɗa shine alimun bi zati sudur shine a suratul hajj yace sawa'un ko minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil layli wa tarikun bin nahar Allah ya ce zawa'un minkum duk ɗaya ne a gare ku man asarra al qawla da wanda ya rada da wanda ya sa lati fika a gurin Allah duk ɗaya ne to ya gwara ka shafa kan ka ruwa wanda ya sa lati fika da wanda ya rada duk ɗaya ne a gurin Allah kai ko a dani da kai da bambanci in yanzu yana magana ma za a ce ba a ji ko idan bai da murya sai a ce da Allah dan daga ba ma ji na baya za ce ba sai to Allah da wanda ya rada da wanda ya sa lafi bika duk ɗaya ne wa man huwa mustaqbil bil layli wa taribu bin nahar da wanda ya kuyar da dare da wanda ya bayyana da rana duk Allah ba da hukuncin sarki yana sanar da wala ilaha ghayruhu wala rabbun siwa ba wanda ya cancanta abota in baki ba kuma babu wanda ya kamata a bi ya zama rabbu in ba Allah ba an tambayi ya tabbata a cikin hadisi ingantacce annabi alaihi salatu wasalam ya ce wa jibrilu lokacin da ya zo ne mai tambaya akan ihsan hadisi jibril wannan ce nawawi ai kaga da yazo yace mal ihsan cewa an ta abu lillah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kamar dawa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu in kai baka ganin sa fa innahu yaraka to shi yana ganin ka kaga shi ma nan ɗan wada su doji da su doji da lan fasahi an ta abu da Allah ka bauta wa Allah ka annaka tarahu ko ka annaka tarahu kamar kana ganin sa fa in lam takun idan baka kasance ba sai suka canza fasara wai in baka zama Allah ba tarahu ai zaka ga Allah din sai kawo kanarki fasarar son zuciya karara eh fa in lam takun sai ka ce ai baka kasance ba to tarahu ta kuma ta kai fa in lam takun tarahu in kai baka ganin sa fa innahu yarak to shi yana ganin ka to wannan shine abin da aya take bayani cewa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke wani abin nan da ake kawa na wani yaro yaro magidanci yana da da amma shi sana'arsa kawai shiga yake gonar jama'a ya sata sai tafi da buhu yaron da da yawa ya sai ya ba da dan yaron na ka je sai ya tsaye ne je to kuma sote na jini yaron an kan kanke makaranta yanzu ya fara bin baba sana'a saboda haka aka je ya rike ma buhu ya hau zama yana kaɗo mutane inibi ko kifa sai ce in wani yana gani na ka gaya mu kawai dai uba ya fara zuwa ya ce baba baba baba ya ce haka ya ce ana ganin ka sai ya jiro sai ya zo ya ce ya ban kowa bai ji dala gafara ya koma ya rike ma haka ya ce ya za ka zo zai da ke ka rika cewa ana gani na yace baba in kowa baya ganin ka ai Allah yana ganin ka wai wannan sai zama sanadiyar shiruwar uba cewa wato tunda wato yaron ya faɗi wannan yayi shiru yayi tunani cewa haka ne ba yanzu ba mai gani na ina sawa ai mun gani amma ai Allah yana gani na wannan ko da fabrication din za ka yi labari ne wanda zai amfani zai amfani akwai ibra a cikinsa to wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki bai ganin duk abubuwan da kuke aikatawa ne sai ce lahu mulku samawati kajiya له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور wane mu يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور Allah ya ce lahu mallaka ne mulku samawati wal ardi dukkan mallakar sammai da ƙarsai gaba ɗaya na Allah ne abin da ke cikin sammai guda bakwai wal ardi da ƙarsai guda bakwai din na Allah ne wa ila Allah kuma zuwa ga Allah ne turjawal umur ake mai da al'amura gaba ɗayan ai huwa al-maliku lid-dunya wal akhirah Allah shi ya wa mallaki duniya da lahira kama kada kamar yadda ya faɗa a suratul layli wa inna lana al-akhirata wal ula lallai duniyar da lahira ma inda Allah din namu ne gaba ɗaya namu ne in ji Allah wa huwa al-mahmudu ala dhalik kuma shi ya tantance a godewa kan haka kamar yadda ya faɗa a suratul kafir wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahu al-hamdu fil ula wal akhirah shi ne Allah madaukakin sarki wanda shi kadai ya tantance a bautawa lahu al-hamdu shi ya kamata a gode wa fil ula a farko wal akhirati da karshe shi sa muke gode ma a farko mu gode ba a karshe kaga farko sai mu ce alhamdu lillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin talikai muna faɗa wannan a karshe kuma aya ma ta zo a karshe wa salamun ala al mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin shi wa lahu alhamdu bil ula wal akhirah godiya farko da karshe ta Allah to shine yake ga mana wa huwa al hakim al khabir lalle Allah shine mai hikima al-khabir gwani mai bada labari akan duk abubuwan da kowa yake ai fa jami'u ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin samai da ƙarsai na Allah in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abda sai ce laqad aqamu wa'adahum adda wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda duk abin da ke cikin samai da ƙarsai sai ya zo wa Allah madaukakin sarki a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda zai ce wa kullum dukan su kuma atihi yawmal qiyamati za su zo Allah madaukakin sarki rana alkiyama fardan kowa shi kadai zai in za ku mutu ku dari a tare to kowa shi kadai zai gaban Allah ولهذا قال والى الله ترجع الامور في ذا الله يتي لله الامر انا mai da sune zuwa ga Allah ai ilai ilai almarji'u yawm alqiyama makoma tana gurin Allah ranar alkiyama fa ya kuma fi khalqihi bima yasha zai yi hukunci akan bayansa akan halittarsa da abin da ya ga dama wa huwa al-adil alladhi la yadhur shine mai adalcin da baya zalunci wala yadlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da da baya zarra bal bari wannan zance in ya kula hadum amila hasana wa idatan yudaibuha ila ashara bari wannan zance idan ɗaya daga cikin bayi ya aikin hasana guda ɗaya sai Allah ya ninka maka goma har ma wani gurin yace ila adabin kafira مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ko sab'a sanadila fi kulli sunbulatin mi'atu habba sai yace wallahu yudaibu liman yasha Allahu wasi'ul alim daga guda ɗaya sai ya koma ɗari bakwai daga nan ma Allah yake kai za mu yi multiplying kawai multiplication zai shiga kawai za a ta lullunka ma ɗari bakwai iya abin da ka sani kenan amma zai fa haka guda ɗaya amma zunubi in kai guda ɗaya zunubi ɗaya za a rubuta ma shi ta Allah baya so kowa ya shiga wuta baya so kowa ya shiga wuta shine wani mu daga cikin magabata yake cewa laqad dalla wa khasira wato man man rajahat alafu ko kuma me yake cewa qajaratuhu duk wanda ya take cewa wato gomayyarsa tarin jari ɗayan ta kai ahadu asharatu man galabat ahadu asharatu duk wanda ya sake ɗaya ɗayan ta tarin jari gomai ya zalana da kiyama ya ya daɗi domin duk zunubin ka abu kai ake rubuta ma lada kuma goma kai wani irin shaka shani da ba za ka yin goma goma ba to duk wanda ya sake fada na ka ce to yayi asara kuma ya taɗi me yasa saboda Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa wa yuti min ladunu ajran azima zai ba da lada mai girma da gare shi kuma yana faɗa wannan a suratul nisa'i kenan a cikin suratul anbiya cewa wa nadawul mawazin isla bi yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin za mu dora ma'auni rana alkiyama na adalci fala fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowanne rai da komai ba inda Allah wa in kana misal habbatin ko da wato daidai ku da kwayar komayya mutum yayi a kai na da Allah yake zamu zo da wa kafaji na hasibi lalle mun cika mu zama masu hisabi inda Allah ya Allah yake yulijul laila fil nahar Allah shi yake shigar da dare cikin yini wa yulijul nahara fil layl sannan ya shiga da yini cikin dare aiwal mutasarrifu fil khalq Allah shi yake jujjuya halitta yuqallibu al-layla wan nahar wa yuqaddiruhuma bi hikmati yake juya dare da rana sannan yana tsara su da cikin hikimar sa kamar ya jawo kamar yadda yaso ko ya ga dama fa taratan ya dulu lay wa yuqaddiru nahar wani lokacin kaga Allah ya miƙar da dare sai ai longa rai wani lokacin sannan ya karanta kuma yini yini jota di wani lokacin kuma ya karanta daren ya sa ai dogon dogon yini duka wannan yin Allah ne ba wani ba ne da ba yake wa huwa alimun Allah masani ne bi zati sudur ga abin da yake cikin zukata ayya alamu saraya Allah ya san me kowa ya koyi a zuciyarsa wa inda duk kuyansu wa in qad duk kuyansu a zuciyarsa Allah yana sanade sai Allah ya ce آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه نعم فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم an nuna min lokaci ya yi za mu tsaya a abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana akwai tambayoyi kamar haka bayan sallama an yi addu'a kuma muna roƙo Allah ya amsa amma dan dan Allah idan mutum gidansa yana gaban masallaci zai iya bin sallah ko sai ce ya shiga ya shiga gaban liman shine magana da ke yi ta shiga gaban liman mana ko da a bayan yin limon ka ce ai ka gana cewa mutum ya fito ka tawo masallacin shi ne aula domin shi jami'i yana buƙatar abubuwan zarfin zaman da zarfin makai rarjo lokacin da ake zalla lokacin kake yi sannan kuma abu na biyu kana gurin eh idan su kana gurin kuna kallo ba yanzu ko ga matan nan da suke saurara karatu muna nan yanzu suna tare da mu amma mu ta ta dauke ya ake yi ba korafi suka yi ba cewa zallar su tana shiga wani yanayi to na ga wanda yake gida zai biyo ya kamata a kiyaye kamata a kiyaye saboda haka abin da yake daidai ka taho ban zallar idan mace ce a gida akwai gurin mata in ko kika dogara da lafiya ka wata ran za ta mutu sai mu ga yadda za a yi sai ki nemo ta fata kuma tun da ba dole cewa lalle zai yi sallah a masallaci ki sallah ki kawai wanda Allah ya ba shi dama ki zo masallaci wannan shi ne gaskiya abin da ni na buga mutuwa ne kuma abin da malamai suke faɗa kenan cewa yin sallah kuma a gaban masallaci wannan cewa aka yi ne ba sau ne kai ba kamar juma'a an fahimta da kyau ko ranar juma'a sau ya kai gurin wannan ba kuma amma kawai ka tafi gaban liman kai sallah sai ka nemo wata wadda ta nuna halatta ma yin sallah wannan in dai ba juma'a ba gaskiya sallah ka wuce ba amin ma na ya kawo gurin ba ƙwarai kuwa na taɓa jin ta in dai sau ya kawo shi ke wanda yana sallama cewa da Allah ne ne matsayin wanda ya yi sallah a ɗaki kuma da hutu ai mun an zo wannan tambayar a wannan wajen da ke a wajen fasu bin da yawa shi ne kuma dawo da shi nan ina ga ya saurari karatun da muka yi mun kalan malaman mu da ke tunda an amsa ta ba bukata gaskiya ita ce dai kuma eh ai wannan shi ne ne mai karɓar kwamo da kwamo yalla bai ita ce kwamo da kwamo yau wato ƙarin kawai da yi a nan shi ne turaren mulki shi kuma mai ne yau amfanin turaren mulki kuma wasu wace ce daga cikin mata a naba alaihi salatu wasalam ta yi amfani da shi wannan ne ma tambayar da mata ne ko to saboda haka shi turaren mulki ko kuma na namiji ne zai wahala a ce mace ce don mace duk mata sun san amfanin turaren mulki to kaga ana bayar da shi ta hanyoyi daban-daban akwai bari akwai ja shi mulki saboda haka za ka ga wani da abdulsalam bayan da cikin da daban da na rukiya ai ya san ambaci shi ana bayar da shi wajen mulkulawa domin wata irin itaciya ce da aljanu ba sa su wajen musgunawa a jini fili wannan kenan sannan ana bayan da yoyon haɗa shafi da ake haɗawa marasa lafiya don da suke da jini suna da amfanin muka da yawa to amma a wajen mata da sai su musamman da aka yi tambaya kan cewa mata sun yi amfani ko shakka babu in mata sun gama al'ada shi suke amfani da shi saboda ƙarni a wata talo ce tambaya a gurin annabi alaihi salatu wasalam annabi ya gaya mata ga yadda za ta yi amfani da duk cewa wata gane ba na yi gaske shi da Allah gafara saboda tana ta so sai an yi bayani karara shi kuma bayanin mata ana ta yi ana ta yi magana sai ana alaihi ta ja ta kawai ta zo mu je biya saboda haka suna amfani da shi a wannan bangaren saboda kawai da kalli yana da amfani da yawa in ma da ne su za amfani da gaskiya haza ga wanda ake kirkiro da shi na Saudiya kan kankani mai kyau shi bai kai warin irin namu ba ma mai kyan da shi sun an al'ada suna amfani da shi yana kauda ta irin bakteriya da sauran to da ka wannan shi ne amfani a takaici yana da amfani ne amma wannan shi ne a takaici mata a nan kuma da kake magana da shi muna gaya ma duk sun yi amfani duka to da kan ma sai ka ji zaka amfani da shi kar ku yi jima da abu ne mai kyau a jani Allah ya dace da awwal da muka fara da Allah ya ba mu ladansa wanda muke kuke ya Allah ya ji mana wannan ranar na cewa turkin alai bala zai yi ya za a juba product mu ne injiniya ne za injiniya ne ke ji shi ya sa wannan kamar muna roƙon Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya biya musu bukatun su ma da da yake fama da ciwon kafa shi Allah da lalata ya bi san Allah ya taimake shi ya ba shi lafiya wannan abu da suke na alƙairi Allah ya dora musu a mizani suna roƙon Allah maka cikin sarki ya yi wa zamani irin su suna roƙon Allah da suna da dawa da tsofaffin da makaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alƙairi Allah ka biya musu bukatun su akwai ɗan uwa mala abu da yake harkar business gobe da tafi Lagos yana roƙon a kan shi addu'a muna roƙon Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya suna da kwana da suna yake gyara wa Allah ka ba mu damuna mai albarka mu yi mara ta lafiya gida ya hasu da Allah ka ba su lafiya akwai wanda nan gaba za a yi masa aiki amma dai ba ba ba ba yi aikin ba to muna da Allah mu cikin sarki lokaci yayi Allah ta a yi ta suna da Allah da suna yake gyara dukkan musulmi mara ta lafiya gida ya hasu da Allah ka ba su lafiya iyayen mu da malaman mu da kallon mu da yayin mu da suka ja mu gidan da ke Allah ka gidan mu da gaba dan ta mu da Allah ka samu kika da kyau da imani Allah ka zauna da kasar mu lafiya ba sai ne mun da matsaloli da zaki hankali Allah ka mana magani Allah mu da hukun da kika shirya mana ra'ayin mu da yan uwa mu waɗanda suka kauta hanya da ka dawo da zuwa hanya madaidaiciya Allah ka kare mu ka kare imani اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استجب دعاءنا ودعاء من كان بدعاء برحمتك يا عزيز يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله